أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau yini na shida a cikin yinnai guda goma da aka yi alkawari insha Allah ta'ala za a gabatar da daura a kan littafai guda biyu wanda littafinmu shi ne alhikamun jadiratu bil ida'a min ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu bis saifi bayna yadai sa'a na babban malami alhafiz ibn rajab alhambali rahmatullahi alaihi yau muna ɗaya ga watan safar asabar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma yau sha tara ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu har yanzu idan ba a manta ba muna cikin gaba ta uku a cikin gaɓoɓi guda shida na hadisin فدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤبد الله وحده لا شريك له مالي ابن رجب رحمة الله عليه يا من تاريه دعوات توحيد تندق النبي آدم عليه السلام أي إن يديري منا زوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم yake ba mu labarin gwagwarmaya da masu da'awa na farko wato annabawan Allah da manzanninsa suka yi da makiyan Allah da kuma irin jajircewa da suka yi da kuma yadda yake sanya karantar da mu cewa babu yadda za a yi a yi da'awa ta tauhidi amma wannan mai da'awa ba a cutar da shi ba ko a cutar da shi a jikinsa ko a cutar da shi a danginsa ko a cutar da shi a jikin abin da ya shafi mutuncinsa ko a cutar da shi ta hanyar faɗa masa miyagun maganganu waɗanda za su sosa masa zuciya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana abin da za mu iya ɗauka ya yaye mana dukkan wata fitina da za ta iya samun mu ta sanadiyar wannan aiki na da'awa Malam Ibn Rajab ya ce wa kana yakhruju bi nafsihi fi mawasim al-hajj ila man yaqdimu ila makkah min qaba'il al-arab annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan fita da kansa fi mawasim al-hajj a lokutan aikin hajji ila man yaqdimu ila makkata domin ya je wajen mutanen da suke tahowa makka aikin hajji mun sani a tarihin a tarihin Kaaba ana yin aikin hajji a cikin ta tun kafin musulunci shi yasa malamai suna cewa aikin hajji ɗaya ne daga cikin istishab abinda da ake da shi shari'a ta zo kuma ta tabbatar da shi iyaka ta masa gyare-gyare aka haramta wasu abubuwa da ake yi a cikin aikin hajjin sannan wasu ababe da su alhazai suke kyama a lokacin jahiliya shari'a ta ce ai tabbatattu ne so daga aikin hajji ana yin sun kafin zuwan musulunci to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka aiko shi ya kasance yakan zo garin Makka a lokacin da ake gabatar da aikin hajji sai ya gabatar da kansa min qaba'il al-arab daga cikin kabilun larabawa فيعرض نفسه عليهم سي بجرو ده كانسا اغريس يي musu da'awa ta musulunci ويدعوهم الى التوحيد kuma ya gayyace su ya kira su zuwa ga kadaita Allah ta'ala wa hum la yastajibuna lahu amma waɗannan kabilu na laraba ba su amsa masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su amma su kuma ba sa kiran shi ba sa amsa kiransa bal yarudduna alaihi qawluhu abinda ma suka rika yi shine suna mayar masa da martani a maganarsa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abauta ma Allah shi kadai to su kuma sai su jefo maganar da za ta zama suka ce da kuma mai da martani akan wannan da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa yusmi'unahu ma yakrahu sannan suna jiyar da manzon Allah su sama abinda baya son ya ji wa rubbama naluhu bil adha kai wani zubin ma sukan samu manzala sama su cutar da shi har a jikinsa wa baqiya ashra sinina ala zalik annabi sama sai da ya shekaru goma akan wannan yanayin ya kulu yana cewa man yamna'uni hatta uaddiya risalati rabbi man yamna'uni wane ne zai rika bani kariya ya taimake ni ya kare ni daga miyagu waɗanda suke fada da wannan da'awar ta Allah madaukakin sarki hatta uaddiya risalati rabbi har in isar da sakonnin ubangiji na wane ne zai min haka manzo Allah sama shekara goma abin da ya rika cewa ke a cutar da shi a zage shi a ɗauko uwa wacce take biyowa bayan an haihu ta taguwa manzo Allah sama yana sujada a zo a sa masa duk wannan an yi amma shekara goma cur manzo Allah sama yana wannan ba abin da yake mayar da baya mai da martani wa kana yashqu aswaqahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan keta cikin kasuwannin Larabawa bil mawasim a lokutan aikin ayyukan haji da kuma lokutan da ake shiryawa domin cin kasuwanni wa hum muzdahimun biha alhali kasuwannin nasu sun cika sun sun batse da su sun cika ana ana ana turmutsitsi a cikin kasuwa kasuki zil majaz kaman kasuwar su shahararriya wacce suke ji da ita kasuwannin larabawa ga waɗanda suke dirasa adabi kasuwannin larabawa ba kasuwanni bane kawai irin namu lil bai'i wash shara'i fa hasab kawai a zo ai siyayya ai ciniki a'a akan yi kuma at-tabadul at-tafahumi akan yi musayan tunani a cikin waƙoƙi da hudubobi shi yasa akwai kasuwar da sai shekara take ci kakaf kamar yanzu yadda ake trade fair a shekara so ɗaya kasuwa za ta ci shikenan a nan za a zo a yi baje kolin kayayyaki a yi baje kolin fasaha a yi baje kolin maganganu masu hudubobi su zo masu karin maganganu su zo bokaye su zo su yi abin da suke ce musu suke ce mushi saja'ul kuhar balarabe ba kauyen balarabe boka ya zo yana magana karangiya sai ya jera maka kalmomi guda 60 kowace tana karewa da harafi daya kuma da ka shine suke ce mishi saja'ul hukkar kuhar saja'ul kuhar sannan ga karin maganganu sannan ga waƙoƙi sannan ga hudubobi to manzo Allah sama yakan yi amfani da wannan a matsayin intihazul fursi cin gajiyar dama ko to manzo sama yakan yi haka kamar kasuwar da suke ce mata suqu zil majaz akwai kasuwar da kuka fi sanin ta ita ce suqu ukaf eh akwai suƙul mijinna waɗannan manya-manyan kasuwanni ne wani malami daga cikin malamai na adabi ya rubuta littafin sai samu suna aswaqul arabi fil jahiliyya kawai yana batu ne akan waɗannan kasuwanni da ake da su na larabawa to manzo sama shi ma yakan je waɗannan kasuwannin domin ya je shi ma ya baje kolarsa ya baza hajarsa hajarsa ita ce imani da Allah kira zuwa ga tauhidi yunadi yana kiransu yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane qulu la ilaha illa Allah tuflihu ku ce la ilaha illa Allah za ku samu aljanna abinda fa ke neman a ce a lokacin kenan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru in aka ce musu la ilaha illa sai su sai su girman kai sun san ma'ana wa wara'ahu abu lahab a bayansa kuma babbansa ɗan uwan babansa abu lahabi yana bin sa me yake yana taimakonsa wa yaruddu alaihi yana mayar masa da martani wa yanha an-nasa an ittiba'ihi kuma yana hana mutane su bi shi wa zulmu zawil qurba ashaddu madadatan 'ala al-mar'i min waq'i al-husam al-muhannad a ce ɗan uwanka zai cutar da kai ya fi cuta shi ya fi tsanani fiye da a ɗauko takobi ɗan ƙasar indiya alhusamul muhannad a caka maka a sassare ka da shi ya fi sauki fiye da a ce dan uwanka ne zai cutar da kai wa ikhwanin hasibtuhum duru'an fakanuha walakin fi fuadi wa khiltuhum sihaman sa'ibatin fakanuha walakin lil aadi wa qalu qad sa'ayna kull sa'yin fa qultu na'am walakin fi fasadi haka ibn rumi ya ce yace yan uwa ne na zaci za su taimake ni su zama mun wasu garkuwoyi masu bani kariya amma da suka tashi abin da suka fara sai suka zama wasu irin takubba kuma ni suka rika caccaka ta a kirjina da muka koma gida sai suka ce mun yi kokari iyakar bakin kokarin ka nace eh kwarai wajen yin banna a kaina ba to kage shine wannan to Abu Abu Lahab wanda Allah ya saukar da aya dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babansa da baban Annabi sallallahu alaihi wasallam da da babansa da baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uba ne uban su daya wajtama al-mushrikuuna marratan inda ammihi Abi Talib wata rana mushrikai suka taru a wajen babbansa Abu Talib wanda shine suke uwa ɗaya uba ɗaya da babansa Abu Talib da Abdullahi uwa ɗaya uba ɗaya suke domin Abdul Muttalib yana da ƴaƴa yana da mata malaman sira suna cewa yayi mata guda biyar matansa sun kai biyar to da Abdullahi da Abu Talib babansa ɗaya Abu Talib baban Sayyiduna Ali radiyallahu anhu da baban annabi sama abdullahi ibn abdul muttalib baban su ɗaya babar su ɗaya suka ce yashkunahu ilaihi suka kai kukan manzo Allah sama suka kai karan manzo Allah sama wajensa wa yaquluna suna cewa shatama ali hasana ya zazzagi ababan bautar mu wa saffaha ahlamana sannan ya maida tunanin mu na wawaye wa sabba aba'ana kuma ya duddura ma iyayen mu a shari'a famurhu falyakuffa an alihatina kai da kake kula da shi kai ne kafilinsa ka kama hannun shi ka hana shi ya daina mana wannan abin da yake mana faqala abu talib lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai abu talib ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ajib fi ma sa'aluhu yace ka amsa musu abin abin da suka ce kai kai din nan abin da suke roko kai faqala ana ad'uhum ila khairin min zalik manzalla sama yace ma babban sa abu talib ni fa kiransu nake zuwa ga abin da yafi wannan an ya takallamu kalimatan abinda nake bukata su wata magana tadinu lahum biha al-arab laraba za su da su koma karkashin su lafazin dana da yana duk inda ka ganshi yana fa'idantar da azzul wal inkisar kaskanci da karewa shi yasa ake ce ma bashi dainun ai mahzanatun bil layli madallatun bin nahar da daddare ka tashi ƙuri ka ɗauko littafi in kana rubutawa wane na bunka kaza sai ka kasa bacci mahzanatun billai sannan mazallatun bin nahar da rana kuma idan ka fito ba ka san mai bunka bashi ya ganka ko ba ka bane da ka ganshi sai ka canza hanya malaman fiqh suka ce daga cikin uzurorin da suke hana mutum ya je juma'a wa kadhalika idza khafa an yahbisahu garimuhu in kana jin tsoron mai bunka bashi ya cafke ka to sai ka ki zuwa masallacin juma'a kana da uzuri ba fa kai ba fa kai ganiyi bane matsalul ganiyi zulmun ka kasa biya ba yadda ka iya shi na ce magana Allah shi kyauta Allah ya raba mu da shi to shine tadinu alaihi ba abin nan shine sai yake ana ad'uhum ila khairin min zalika an yatakallamu kalimatan tadinu lahum biha al-arabu larabawa za su zama a karkashin su wa yamlikuna biha al'ajama sannan gwarawa waɗanda ba laraba ba duka ku za ku mallake su idan kuka faɗi kalmar shahada haka kuma ta faru ko ba ta faru ba sayyiduna umar kalma ce mashhura daga gare shi yana cewa kunna azalla qaumin fa azzana Allah bil islam wa law ibtaghayna al izzata bi ghayri al islam azallana Allah ce wallahi mu mutane ne makaskanta ba kowan kowa ba amma Allah ya dauka kamu saboda musulunci lokacin da muka nemi ɗaukaka ba da musulunci ba wallahi sai Allah ya mai da mu kaskantattu shine halin da ake ciki a yanzu idan shuwa idan shugaban Amerika ya tara shugabannin Larabawa sai hannunsa ya rika rawa kaman principal ya tara ɗalibai yan Nazi'an yan Faram yan JSSY zai musu jawabi ko kuma headmaster ya tara yan Naziriwan yanzu aka kawo su aka kyankyaso su aka kawo su makarantar haka za ka ga suna rawar jiki ya faɗa musu su bi saboda me saboda ba addini suka rike ba Allah shirya shi kenan faƙala abu jahalin sai abu jahal ɗayan kenan ɗayan a kabiru mujirmi ha sai ya ce nuƙiƙa ha wa ashra amzaliha za mu baka duk abin da kake so da ninki goma na abin da kake so قال تقولون لا إله إلا الله manzon sama ya ce to ku ce la ilaha illallah shine abin da nake so ku faɗi la ilaha illallah wa ashru amsalha fanafahu inda zalika kawai shi kenan sai suka guje daga nan wa tafarraqu suka watse wa hum yaquluna suna cewa aj'al al-alihata ilahan wahidan yanzu zai sanya mana ababan bauta masu yawa su zama abun bauta daya a dunkule kawai abun bauta daya za a bauta mawa inna hadha la shay'un ujabun lalle wannan wani abu ne wanda ya kasance mai ban mamaki ujab eh yana ɗaya daga cikin siyar na mubalaga fu'al ko ana yin shadda sa ana yin sa da takhfifi wa makaru makran kubara ya halasta ka ce wa makaru makran kubara to haka nan inna hadha la shay'un ujab inna hadha la shay'un ujab wa fi riwayatin annahu sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi a wata riwaya amma tana da raunin sanadi isnadin ta bai inganta ba ya ce ma babbansa ya ammu ya kai babba lawwaba ushamsa fi yamini wallahi da za su sanya rana a hannun dama na wal qamara fi yasari sannan su sa wata a hannun haguna hannun dama ina jin tsananin zafi hannun hagu in zama ina jin tsananin sanyi wata sanyi yake da shi shi yasa wani yanzu idan wata ya fito ya je tsakiyarsa sai ya mara ko minti goma ya sai ya kama mara ko ita kuma rana tana da tsananin zafi ala an atruka hadha al-amra akan in bar wannan lamarin ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah aw uhlaka fihi shi har sai Allah ya bayyana wannan al'amarin na musulunci ko kuma ni a halakar da ni ko aw ahlika ko an aw uhlaka a halakar da ni a kashe ni aw ahlika ko kuma in mutu wannan riwaya tana da raunin sanadi malamai su raunana ta ko amma akwai wadda ta inganta a ciki riwayar Musa bin Talha yace Aqilu dan Abu Talib ya bashi labari Aqilu yana cikin waɗanda suka musulunta daga baya baya a cikin dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam farkon musulunci har rasu Abu Talib aqilu bai musulunta ba shi yasa shi ya gaje dukiya aqilu shi ya gaje dukiya shi ya gaje dukiya Abu Talib afwan to akwai wadda ta ta inganta yana cewa ja'at quraishun ila abi talib quraishawa sun zo wajen Abu Talib faqalu suka ce ara'aita ahmada kaga abinda ahmad wato danka dan yayanka ahmad muhammad kenan yu'zina fi nadina yakan zo har makwallan mu inda muke taruwa mu hira ya cutar da mu wa fi masjidina sannan yana cutar da mu a wajen ibadar mu fanhahu an adana so daga kai ne kake kula da shi kuma kai kadai yake jin maganar ka so daga fanhahu an adana wallahi ka hana shi cutar da mu faqala sai yace ya aqilu sai abu talib yace kai aqilu dana i'tini bi muhammadi ce kaka zo min da muhammadu fa zahabtu fa ataituhu bihi sai na zo wajen sa na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na kira shi fa qala sai yace ya ibn akhi ya kai dan uwa dan dan uwana inna bani ammika lallai dangin babanka za'amu annaka tu'zihim fi narihim wa fi masajidihim sun kawo min ƙara sun ce kana cutar da su a wajen da suke zama su fira makwallansu na fira sannan kuma kana cutar da su a wuraren ibadarsu fantahi an zalik yace ka bari mana qala mai riwaya yace falahaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai man sama ya dan kalla da idan sa haka wa fi riwayatin fahallaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi manzon sama ya daga idan sa haka sama eh haka ila sama zuwa sama faƙala sai ya ce ma ana bi aqdara ala an ada alakum ala an tush'ilu li min ha shu'latan yani shams yani ash-shamsa yace wallahi ba ni da ikon in bar wannan da'awa ko da za ku ɗauko rana da zafinta ku sa min ita ba zan bari ba to wannan ita ce ruwaya ta inganta mala albani ya ambace ta cikin silsilatul hadisi sahiha hadisi na 97 amma wacce riwayar malamai hadisi sun raunana ta tana da raunin sanadi ce kuma ta shahara ko tana ɗaya daga cikin mashtahara alal alsinati min as-sira amma wa lam yasiha eh akwai ababe da yawa da suka faru saboda malaman malaman hadisi sun fi ba tsantsar hadisi muhimmanci fiye da sira suna da ka'ida suna cewa yu'fa fi sirati ma la yu'fa anhu fi tarikh yu'fa anhu fi sirati wat tarikh ma la yu'fa anhu fi hadith akan sassauta a yafi a kauda kai a game da sira abinda ba a sassauta a game da hadisi to wannan ka'ida kuma sai wasu suka yi wasa da ita ko eh wal ya'lam at-tariq wal ya'lam at-talib anna sira ko fihi ma qad sahha wa ma qad unkira haka al-imam al-iraqi ya fadi a cikin alfitu sirarsa ce dalibi ya sai a cikin siran manzo Allah sallallahu alaihi akwai ma qad sahha akwai abin da ya inganta wa ma qad unkira akwai kuma abin da mummuna ne ba a san shi mun gane to saboda haka wace riwaya bata inganta ba qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce laqad akhaftu fillahi wa ma yukhafu ahad ko wa ma yakhafu ahad wallahi nazo na tsoratar da ku Allah amma ba ɗayan ku da yake jin tsoron Allah wa laqad uzitu fillahi gani kuma ana ta cutar da ni saboda Allah wa ma uziya ahadun ku ba wanda ake cutarwa ku da kuke shirka ba mai cutar da ku ni kuma da nake kiran ku zuwa ga tauhidi ni ake cutarwa abun ban mamaki wa laqad atat alayya 30 min yawmin wa laylati haqiqa na dau kwanaki tsakanin dare da yini na dauki kwanaki guda 30 wa mali ta'amun ya'kuluhu zu kabidin illa shay'un yuwarihi ibtu bilal yace wallahi tallahi na ɗau kwanaki talatin ba ni da abin da zan ci in sa a baki na abin da mai hanta wani mai hanta zai ci kaga hadda abin da dabba za ta cike ba ban mallake shi ba ba ni da shi sai abin da na san Bilal zai iya ɗan ɓoye shi a hammatarsa wato busasshiyar waina ko busasshiyar abin nan wannan abin kanan nan gurasa shi ke ta su ce mana kukun iya a nan ku faɗi gaskiya ku fate kuka iya kuma gurasa ta fi fate daɗi ko ba gaskiya ba ne ina goyon bayan su yau yawwa mun gane bayan an shigar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi'ibu abi talib aka musu aka yanke mu'amala da su lokacin ne ya faru da annabi sama wannan aka ce tun da manzo Allah sama ba zai daina abin da yake ba to larabawa su daina alaka da shi da danginsa da sahabbansa shikenan saboda haka yan gidan Banu Hashim su Abu Talib sai suka ce suna goyon bayan manzo Allah sama akan wannan ba fa su musulunta ba amma suka ce za sun yadda dukkan wannan yanke alakar da aka yi to suna goyon bayan manzo Allah sama suna tare da manzo sallama to haka suka dau wannan lokacin a rayuwarsu ba su ci haske da suka koma suna cin ganye ganyen bishiya wannan tabbatacce ne a tira Allah shi kyauta wa fi riwayatin anhu sallallahu alaihi wa sallam a wata riwaya daga manzo Allah sama yace ma uziya ahadun fillahi ma uzitu wallahi ba a cutar da wani a duniya saboda Allah ba kaman irin cutar da ni da akai saboda cutarwa kala kala ce shi a cutar da shi akan kansa sannan a cutar da sahabbansa sannan sahabban nasa idan aka cutar da su ba wajen wanda za su kawo kuka sai wajen shi shi ko ba yi da abin da zai iya musu misali ka tashi a gidanka ba ka da abin da za a ci sai wani dan uwanka ko wani na kusa da kai shi ma sai ya zo sai ya kawo maka kuka ya ce ba yi da abin da za a ci a gidan shi ga 'ya'ya can ƙanana ƙanana ba ni babu suna can suna ihu suna kuka kwana uku kenan ba a ci abinci a gidan ba ka game bakin ciki akan bakin ciki to shine ya tarin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka ya jure kana al'adu yajhadu lahu fi nail al'adha kullun abokanan gaba kokarin su shine su ga sun cutar da manzon Allah sama sun shafar da cuta a gare shi was-sadiqu yalumu ala hadha al-ihtimal sannan abokanan shi waɗanda aka san su abokanansa ne su kuma sai su zo suna zargin su ce to wai wannan abu da kake ka bar shi mana da a huta ka shiga damuwa abokin gaba ka yana cutar da kai sai kuma wanda kake tsammanin ya kamata ya taimake ka sai zo sai ya ce maka shi da Allah ka kyale shi mana kawai a daina ka yadda da abin da yake maka mana kawai shi kenan da a huta ka miƙa wuya ma shine was-sadiqu yalumu ala hadha al-ihtimali abokinka abokin manzal sama kuma yazo yana shi yana yana zargin manzal sama cewa juriye ka tayi yawa ka rabu da wannan da'awar da kake mana kowa ya dawo ya ci gaba da rayuwa mai daɗi idza kana kaza idan ya kasance haka wal mahabbatu taqulu amma kuma soyayyar da manzal sama yake ma Allah a cikin zuciyarsa shi sai tana ce masa habbaza hadha ash-shaqa'u ma dalla da wannan tabewar da kake ciki idza kana fi ridal habibi idan dai ta kasance ne wannan tabewan dan neman yaddan masoyinka wadda'awati ila tauhidi kuma kana kira ne zuwa ga tauhidi habbaza ma dalla ka ci gaba da haka ga abokin gaba na cutarwa aboki kuma yana cewa a saki mana kawai a huta amma zuciya da soyayya ta cika a cikinta ita kuma tana cewa a ci gaba tana zigawa so da ka shi yasa malamai suke cewa soyayya duk abin da kaga mutum yayi to soyayya ta sashi yanzu hatta wannan karatun da kuka zo soyayya ce ta sa ku ka'ida ce tabbatacciya a rayuwa duk abin da kaga kayi to kana so kana so to akan ta ake gina komai soyayya shi yasa ake son soyayyar Allah madaukakin sarki ta zama ita ce farko a cikin zuciyar mutum shine sai ya kawo wani baiti ya kawo su baituta wa qafal hawabi haythu anta falaysa li mutaakhirun anhu wa la mutaqaddamu ajidu al malamata fi hawaka ladidatan hubban li dhikrika falyalumni al luwab ashbahta a'da'i fasirtu uhibbuhum in kana hazzi minka hazzi minhum wa ahantani fa ahantu nafsi minhum ma man yahunu alaika mimman yukramu akan kawo baitotan a matsayin mace ake magana da ita sannan akan kawo a matsayin namiji ake magana da shi al-imam ibn qayyim ya ba baitotan muhimmanci duk da a cikin littafin sa dariqul hijratain wa babu sa'adatai yi naqadin baitotan amma kuma a cikin rawdatul muhibbin wa nushatul mushtaqin sai kawo su a matsayin baitota na mutumin da soyayya ta kama shi yake faɗa ma masoyinsa wasu maganganu ya ce wa ƙafal hawabi haifu anta ko haifu anti soyayya ta tsaya mini ƙif a duk inda kake ko inda kike falaisa li anhu muta'akhkharun wala mutaqaddamu na kasa gaba in bar soyayyan nan sannan na kasa baya in dawo baya in kana soyayyan nan ina nan duk inda soyayyar ka take to ni ma ina nan أجد الملامة في حواك لذيذة والله إن أنا زرجينا أكن سويا كتودائي نكيجي أكتشي واوا بنزا ويوان يكي وشين يكي سو سي انجدائي أرينا حبا لذكرك دومين إن ذا أزاجين سيان أمبتش سونانك شي ويوان يكي سو ko wance yake so to sai an ambaci sunan to ni kuma da an na ji sunan kawai sai in ji daɗi a raina sai ce falyalumni luwamu ce duk wanda zai zarge ne zai ci gaba da zarge na a cikin baitotan yake cewa wai yake cewa ashbahta a'da'i fasirtu uhibbuhum shi ai ma da na tsaya na lura da kyau sai naga a fuska ma kai kama da wasu abokanan gabana fasirtu uhibbuhum sai na ji dinna ya ce musu su ma sun zama masoya na in kana hazzi minka hazzi minhum in rabon in rabon in kana hazzi minka hazzi minhum in dai rabona a wajen ka shine rabon su to su ma sun zama masoya na tunda kun yi kama wa ahantani fa ahantu nafsiya min homo ce wa ahantani kana ta walakanta na saboda san da nake maka wa ahantu nafsiya sai ni ma na ce to na yadda da kaskancin ni ma bari in kaskantar da kaina ma man yahunu alayka mimman yukramu yace wanda yake ake girmamawa bai kai darajar wanda yake walakanta a wajenka ba a je a ta girmama wani amma kai ba ka san shi ko bai san ka ni ko ka ci gaba da kaskantar da ni da walakantar da ni to ni kuma san ka na fi san ka ci gaba da kaskantar da ni din ko ai wani can cewa yayi wa hukmul hawa qisqun wa lam yakum mushtaqqa ko ya ce hukuncin soyayya adalci ne kuma duk hukuncin da soyayya ta yanke na yadda babu zalunci a ciki adalci to haka suke cewa to haka manzala sama ya koma yana yi abin nan da kuke zargi na ina yi na da'awa to ba zan bari ba shi nake so a ci gaba da zagi na a ci gaba da cutar da ni a kansa kuma haka ake bukatar kowane musulmi ya zama in dai akan addinin Allah ba da an dan girgiza haka shikenan sai ka ce ka bari ba thumma inna aba talib lamma tufiya a lokacin da abu talib ya mutu wa tuwfiyat ba'dahu khadijatu bayan su kuma na khadija radiyallahu anha ta mutu ishtadda al-mushrikuna ala rasulillahi sallama daga nan sai mushrikai fa suka ƙara tsananta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wani abun ban mamaki da jarabawa daga Allah sai suka rasu a sati guda kuma manzon Allah sama ba yi da kamar su a wajen ba da gudunmuwa da kariya waccan ta ba da dukiyarta wannan kuma ya ba da dattakunsa in an taho ta nan sai Abu Talib ya tare da dattakunsa da yake da shi ana ganin darajarsa kuma gidan Abdul Muttalib yake babba ne shi a cikin Qurayshawa ita kuma Khadijatu radiyallahu anha mace ce ita ma sayyida mai kuɗi kuma kowa na ji yana jin maganar ta ta taimaka masa da dukiya wannan kuma ya taimaka masa da dattakunsa sai Allah ya karbe su dan jarabawa a ƙara sa manzo Allah sama ya ƙara zama mai ƙarfi a cikin zuciyarsa sai aka yi masa wannan jarabawa guda biyu saboda haka sai suka rasu فاشتد اشتد المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم sai mushrikai suka ƙara tsananta ma manzo Allah su sama mu'amala hatta ruhu ila an kharaja min makkah ila ta'if har sai da suka matsa ma manzo Allah su sama ya fita daga garin makka ya tafi garin ta'if wanda garin ta'if ɗaya ne daga cikin garuruwan biladul hijaz manya manya guda uku makka madina sai ta'if malaman tafsiri suna cewa wa qalu law nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce alƙaryatan kuma makkatu wa ta'if makka da ta'if garuruwa ne da ake ji da su kuma har yanzu ta'if tana nan da wannan sunan kuma ake kiranta tana ɗaya daga cikin garuruwan suna tana cin manatik na Saudi Arabia fada'ahum ila ibadatillahi wahdahu la sharika lahu annabi sama ya kira su zuwa ga bautar Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya falam yujibuhu suka ki amsa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qabaluhu bi ghayati al-adha suka fuskanci manzon Allah sama suka yi masa kalubale bi ghayatil adha da cutarwa matuka wa amaruhu bil khuruj min ardihim kuma suka ba manzon sama umarni cewa ya bar musu kasar su ya bar musu garin su wa agharu bihi sufaha'ahum sannan suka ziga abokan ƴaƴan wawayen cikin su suka ziga su suka musu igra'i fastaffu lahu saffaini sai waɗannan wawayen suka yi sahu guda biyu dan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alu yarmunahu bil hijarati hatta admauhu suka rika jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da suka jima manzon Allah sallallahu alaihi ciwo suka masa jina jina fa kharaja ma'ahu maulahu zaid zaid ibn harithata sai ya fita a tare da shi akwai maulansa zaid ibn muhammadi zaid ibn haritha wanda shine na farko man aslama min al mawali ko farkon wanda ya fara musulunta daga cikin bararrun bayi bayin da aka yanta su falam yumkinhu dukhuluhu dukhulu makkata amma bas annabi bai iya shiga makka ba illa bi jiwarin wa talabin min jama'ati min ru'asa'i quraish sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa wasu daga cikin manya-manyan quraishawa su bashi mafaka su bashi mafakar siyasa shikenan an yujiruhu su bashi mafaka din حتى يدخل مكة حري شق مكة فلم يفعلوا حتى أجاره المطعم بن عدي سقى إباش مفكا حتى يدع المطعم بن عدي يباش مفكا أقائدا كما إذا متن أيوان دا أكي جرم ما شباك مفكا تنتن أدا توشيكينا في سادة شراء تزو سيتتبت الدوانا إذا متن أيدا شم مسلمي ya yadda cewa wani kafiri kafirin amana ne to a hukuncin musulunci na asira zamantakewa ƙasa da ƙasa to an bashi wannan damar duk wanda musulmi ɗaya ya bashi dama ya ce ya yadda ya zama kafirin amana zai bashi mafaka to shugaban musulmi zai tabbatar da wannan ma damar ana da tabbas ɗin akan wannan shugaba wannan musulmin musulmin gaske ne ba munafiki bane to haka yake tun a jahiliyya saboda ka sai al-mut'im ibn adi sai ya bashi mafaka fa dakhala fi jiwarihi sai ya shiga a ƙarƙashin mafakarsa wa ada ila ma kana alaihi min ad-du'a ila tauhidillahi wa ibadatihi daga nan manzon sama kuma ai za a ci gaba da gashi ba tsayawa za a yi ba manzon sama da ya koma maka sai ya dora ya ci gaba da kira zuwa ga Allah madaukakin sarki da kadaita shi da kuma bauta a gare shi wa kana yaqifu bil mawsimi ala al-qaba'il manzon sama ya ci gaba da tsayuwa a gaban a wajen ƙabilu da yawa bil mausimi a lokacin aikin hajji fa ya ƙulu lahum sai ya rika faɗa musu ƙabilatan ƙabilatan ƙabila ƙabila ya je wajen waccan ƙabila ya gabatar da kansa a wajensu ya tafi wajen waccan ƙabila ita ma haka ya bani fulani ya ku ƴaƴan wane inni rasulullahi ilaikum wallahi ni manzon Allah ne a gare ku ya amurukum an ta'buduhu Allah madaukakin sarki yana umartar ku da ku bauta masa wala tushriku bihi shay'a kakku hada shi da kowa a wajen bauta wa Abu Lahab khaf khalfahu wancan mara albarka Abu Lahab shi kuma yana bayansa ya kulu yana cewa la tuti'u manzon sama yana cewa ku bi Allah shi kuma Abu Lahab yana cewa ka abi Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kana sallallahu alaihi wa sallama yunadi manzon sama ya kasance yana kira yana cewa man yu'ini wane ne zai bani mafaka ya goyi bayana manyan suruni wane ne zai taimake ni hatta uballigha risalata rabbi wa lahu aljannatu har in isar da sakon ubangiji na shi kuma sakamakon sa a wajen Allah madaukakin saki shine aljanna waye zai mun wannan fala yujibuhu ahadun ba wanda zai amsa ma manzo Allah sallama hatta ba'atha lahu al-ansaru min al-madinati fabaya'uhu har sai da mutanen Madina suka zo daga Madina ansaru mataimakan Allah da manzansa suka taho suka zo suka aiko masa da sako fa baya'uhu suka ba manzo Allah sama chaffa suka yi masa chaffa suka ce karshe ma ya bar maka ya dawo Madina haka suka ce suka ce mu manzo sama ka bar makka ba abin da kake bukata da ba mutane don maka shi a garin mu ba ka dawo manzo sama ya karba chaffar su ta mutum ɗaiɗaiɗaiɗai guda goma sha ɗaya wasu daga banul khazraj wasu daga banul aus banul khazraj sun fi yawa domin hatta a yawa dama sun fi a yawa na gari banul khazraj sun fi banul aus yawa su kuma dama baban su ɗaya ne shine harisa harisa ya haifi 'ya'ya guda biyu al-aus ɗayan ɗayan kuma al-khazraj da Allah ya tashi rabansa sai ya ba al-khazraj 'ya'ya biyar shi kuma al'ausu sai Allah ya bashi da ɗaya kawai to kage me yaya biyar ai a ɗabi'a ana tsammanin ya fi zurriya ko to sai suka zama hazrat sun fi yawa shi yasa kafin ka ji an faɗi balan sare ɗaya ba ausi to sai ka ji an faɗi kusan goma hazrajiyawa abu jabir ibn abdullahi al-ansari sai a ce ne al-hazraji sa'id ibn abin nan sai abu sa'id al-khudri al-khazraji haka zaka yi jin ana fadin su kadan ne zaka ji an ce al-ausi to su suka fi yawa manzon sa ne ya ce musu su koma su ce su ci gaba da da'awa suka tafi shekara ta zagayo su sha biyu afuwan ba sha ɗaya ba shekara ta zagayo sai suka sake zuwa sun kai su saba'in su saba'in an samu ƙarin mutane nawa hamsin da takwas suka zo suka ce to su fa abin da suke bukata fa manzo Allah sama ya tattara ina shi ina shi yazo su tafi kawai Makka Madina manzo sama ya ce a har yanzu ba amun ba amun umarni ba sai ya hada su da sahabbansa cewa su su je su ci gaba da karantar da su a ciki akwai Abu Salama a ciki akwai Mus'ab ibn Umayr yace su je su karantar da Alqur'ani so daga waɗannan sahabban sun riga manzo Allah sama zuwa Madina to kun ji yadda aka yi hada kulluhu wa huwa sabirun ala da'awati manzo Allah sama fadi yayi wannan yana mai juriya akan da'awa ila Allah azza wa jalla da'awa zuwa ga Allah madaukakin sarki ala hada alwajhi akan wannan fuska gashi ana cutarwa me zagi nayi me duka nayi me hantara nayi ba abinda ba amma manzo Allah sama amma huwa sabirun manzo sama ya jure radin bima yahsulu lahu fiha min al'aza manzo sama yana ne yadda ya dauki abinda yake faruwa da shi na cutarwa munsharihu sadri bidalik sannan kuma zuciyar shi parasol zuciyar shi ta iya dauka haka zuciyar shi wankacciya kirjin shi wankakke غير متضرج متضر- متضجر manzon sama baya jin wata damuwa wala jaz'in sannan manzon Allah sama wala jaz'in manzon Allah sallama baya jin ba baya ka- baya karaya eh baya jin karaya a cikin zuciyarsa kana idza ishtaka ahadun min ashabihi yaqulu idan wani daga cikin sahabbansa ya kawo masa kuka ya ce ya ma'aikin Allah cutar wannan da ake maka ta yi yawa qala sai yaqulu sai ya ce inni abdullahi wa lan yudayyi'ani ni bawan Allah ne Allah ba zai tozarta ni ba amma ma atamtihan ma atamtinan illa ba'da imtihan ka'ida ce ma ata imtinan illa ba'da imtihan ba wata ba wani ba wani bai ba wata bai wanda zaka samu sai bayan jarabawa i khaza'in al-minan ala qanatir al-mihan محن الفتى يخبرن عن فضل الفتى فالنار مخبرة بفضل العنبر kullum wuta ita ce take bada labarin mai ita take bada labarin turarenta an ce turaren wuta wa ke yada shi ita take amma me take mishi kuna shi take sai ka zo wucewa kawai sai ka ce kai wannan wani irin turaren wuta ne ita take kuna shi amma yana jin zafi amma kuma tana yada shi to duk wata jarabawa da kake amma kake ganin Allah ya maka to ka yi fatan cewa Allah ya juya ta ta zama minna bayan ta kasance da mihna to kai fatan ta zama minna Allah madaukakin sarki ya taimake mu shirtu lahum abdan wa ma lil abdi an ya'tarida man li maridin la yara illa at-tabib al-mumrida yace shirtu lahum abdan na zaman musu bawa inji wani wa malil abdi an ya'tarida ai bawa bai da abinda kuma zai yi na musu ni bawan su ne ni bawan Allah ne so da kan Allah ya mun wani abu shikenan sai sai in damu ni bawan Allah ne sai Allah ya mun abu kuma in ce a'a ban yadda da shi ba so da ka sirtu lahum abdan wa malil abdi an ya'tarida ni bawan su ne so da ka bawa bai da wani bai da wata ta cewa malli maridi la yara illa at-tabiba al-mumrida man li tabibi menene ga mara lafiya la yara illa at-tabib al-mumrida wanda baya ganin kowa akan sa sai likitan da yake jinya shi ai haka mara lafiya yake ko to ni ma me laifi na ni bawan Allah ne so da ka ba wanda zai yaye min damuwar da nake ciki sai Allah shine abin da baitotan suke nunawa karin magana ne a dunkula a baiti in kai bawa ne to duk abin da aka maka me za a yi anta wa maluka li sayyidika kai da duk duke ta ka duk ta mai gidanka ce to sai kuma me mai gidanka fa na kasa to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ya maka wani abu shikenan sai ka shiga damuwa shi ya saukar da jarabawa shi yake kau da jarabawa ba wanda yake saukar da jarabawa sai shi ba mai yaye jarabawa sai shi shi ce wa fi sahihi ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim عن عائشة رضي الله عنها دقنا نعيشة الله يدد إتا قلت تشي يا رسول الله نشي يا مأيكن الله هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد لا نعيشة يا رنياج كو so da ka ba ta ga wasu abubuwan da suka faru da manzo Allah sallama a farkon da'awa ba to kuma ita ta kasance mai san ilimi saboda haka da ta ga abin da ya faru a Uhud a shekara ta uku bayan hijira sai ta ce ya ma'aikin Allah shin wani abu mai cutarwa mai tsanani ya taɓa faruwa da a gare ka wanda ya fi tsanani fiye da abin da ya faru da kai a Uhudu ga manzon Allah sallama ta kalman shi sun cika da jini sannan an karya masa haƙori an yi masa rotse an ji masa ciwo a kai yace kaifa yuflihu qaumun shaddu wad'a nabiyihim yace ina kake tsammani mutane su shiga aljanna sun yi ma annabin su rotse a fuskarsa da kansa to shine da ta gani sai take tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hal marra alayka yawmun kana ashadd min yawmi uhud shin akwai yinin da ya taba shudewa a gare ka ya ma'aikin Allah wanda ya fi tsanani a gare ka fiye da abin da ya faru da kai a Uhud fa qala sai yace laqad laqitu min qaumiki ma laqitu minhum yawm al-aqabati haqiqa na karna riska na sama daga mutanenki abu na cutarwa abinda na sama yawmul aqaba a lokacin da aka yi bi'atul aqaba iz aradtu nafsi ala ibni abdi yalil bin abdi kulali yace a lokacin da na bijiro da kaina ga mutanen da mutumin mutumin da ake ce masa Abdu Yalil ibnu Abd Kulal ɗaya daga cikin shugabanni ne na Larabawa falam yujibni illa ma ila ma aradtu amma sai yake amsa mini abin da na nema a wajensa fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi sai na tafi ina cike da bakin ciki fuskata da ka kalle ta kaga alamar mutumin da ke cikin damuwa falam ufiq ban farka ba illa wa ana bi qarni sa'alib ban tsinci kaina a kowane waje ba sai wajen da ake ce mishi qarni sa'alib shine qarnul manazil wurin da mutanen najdu suke miƙatun ko akwai mawaƙi da ake da su guda biyar ko manzo Allah sama ya waƙata guda hudu sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya ya ijtihadi ya cika na biyar din ko na mutanen Iraki irqul iraqi yalamlamu al-yamani wa bidil hulayfati yuhrimu al-madani wash-sham juhfatu in mararta biha wa li ahli najd qarnu fastabil kaga wa li ahli najd qarnu fastabil qarnu al-manazil shi ne kice masa qarnu as-sa'ali suna cewa tsakaninsa da tsakaninsa da Arafat akwai kilomita 94 so da kan yana cin aqrabul manazil ila makka yana cin abin nan mawaqit kai ila makka aqrabul mawaqit ila makka yana cin mawaqit na aikin hajji wanda suka fi kusa da garin makka to shine na mutanen najidu to a wajen na tsinci kaina farafatu an ra'asi wannan al-imam malamai sun yi sabani wai yaushe ne ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan malaman sira suna fassara shi da cewa shine abin da ya faru da shi a Ta'if to amma ya kawo iskali da ya ce yau mal'akaba wasu malamai suka ce yau mal'akaba sai suka ce ai amsar ita ce ai sai an zo wajen da aka yi bi'atul aqaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ake wuce wajen a tafi garin Ta'if kuma dama ai wajen bi'atul aqaba ne nake nan inda ake jifan sheda kuma nan ne hanyar da za a tafi a tafi Ta'if so daka wasu malamai suka ce abin da ya faru da manzon Allah sama ne a garin Ta'if a wancan lokacin kafin ya hijira ma ya koma madina inda su mutanen ta'if din suka ma'annin su sama aikin wauta suka ji masa ciwo suka yi masa yehu so da haka fara fa'atu ra'asi sai na daga kaina sama a wannan wajen na karnul manazil fa idza ana bi sahabatin qad azallatni kawai sai naga wani girgije ya zo ya lullube ni ya min inuwa fa nazartu fa idza fiha jibrilu kawai sai na daga kaina sai naga ashe mala'ika jibrilu alaihi salamu ne yazo fanada ni sai ya kira ni fa qala sai ya ce inna allaha qad sami'a qawla qaumika laka haqiqa allah ubangijinka ya ji maganar da mutanenka suka yi maka mummuna wa ma raddu alayka da kuma irin mummunan martani da suka mayar a kanka wa qad ba'atha allah ilayka malikal jibali haqiqa allah madaukakin sarki malakal jibali hakika Allah madaukakin saki ya aiko maka da malakal jibal mala'ikan duwatsu wanda Allah ya wakilta shi da kula da duwatsu li ta'murahu bima shi'ta fihi domin kawai ka bada zabi ka ce abu kaza kake so a musu qala fanadani malakul jibali fa sallama alayya ina nan kawai sai mala'ikan duwatsu kawai sai ya kira ni sai mun sallama ثم قال سيتي إن الله قد سمع قول قومك لك كألا ياجم جنا ممونا دمتا ننكس قمك وأنا ملك الجبال نيكم نيني ملائكة ميكولا دواسو ثم قال سنن يتي إن الله وقد بعثني ربك إليك وبنجينا يا أيكون وجنك لتأمرني بأمرك وما شئت kawai ka bani umarni da abin da kai kake gani shine naka kawai if'al i'mar tuf'al yuf'al kawai mur tuf'al ko i'mar tuf yuf'al kawai ba da umarni kawai ayi in shi'ta an utbiqa al-akhshabayn alayhi in shi'ta in kana so an utbiqa al-akhshabayn alayhim kawai in dauko manya manyan duwatsun nan guda biyu na makka kawai in jefa su akan su duwatsu guda biyu jabalu abi qubaisin da kuma jabalu ƙu'aiƙa'an jabalu ƙu'aiƙa'an malamai suka ce an ce musu al'akshaban lissalabatihima saboda suna da ƙarfi suna da ƙarfi ga jabalu abi ƙubaisin nan sannan ga jabalu ƙu'aiƙa'an suna fuskantar juna kusan yanzu da an faffasa su kusan da an faffasa su an yi hanyoyi an yi gidaje sun zama unguwanni amma har yanzu suna da bakaya a cikin garin makka so daga idan kana da bukata ni mala'ikan da Allah ya wakilta in kula da duwatsu to in ɗauko waɗannan duwatsu al-akhshaban kawai in jefo kansu shikenan a gama da su ya zama sai tarihinsu in kai ne ko ni ya zami a mu za mu ma fara roƙa sai ma an zo an ba sai an aiko ba mu za mu ai roƙa da kanmu ce ya Allah da mirhum tadmira ko ba haka muke ba eh eh don na taba jin shi yana cewa Allahumma damdimhum damdama eh ka gani to da ana yi amma manzo Allah sallama laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa bima rahmatin min Allah linta lahu manzo Allah sama tausayi ne fa idza rahimta fa anta ummun aw abun hadani fi dunya huma ruhama ko wa idza afawta fa qadiran wa muqaddiran la yastahilu bi afwika al juhala'u ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana shi mai tausayi ne tausayinsa irin na uwa da uba ai a duniya ba masu tausayinka kamar uwarka da ubanka babu shi hazani fi duniya shauki rahmatullahi alaihi sai ya ce humar ruhama'u bai ce humar rahimani ba humar ruhama'u su biyun su ne ruhama'u duk wani mai tausayi to uwarka da ubanka su ne masu su ne masu tausayinka to manzo Allah sama ya fi su tausayinka ya fi ya fi ya fi iyayen mu tausayin mu Allah ba mu kwatan mu kwatanta irin dabi'un manzo Allah sallama fa qala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallama yace bal arju an yukhrij Allah min aslabihi man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a yace wayyo a'a bani bukata a musu wannan arju ina fatan an yukhrij Allah min aslabihim Allah ya fitar daga tsatsan su man ya'budu Allah wahdahu wanda zai zo yana bauta ma Allah shi kadai la sharika lahu la shi la yushriku bihi shay'a baya hada Allah da kowa a cikin bauta fata nake Allah ya fitar ko bai fitar ba a cikin wannan yana karantar da mu tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai da'awa ya zama mai tausayi a ciki yana karantar da mu fata na gari ga waɗanda kake kiransu manzo Allah sama yana da wannan kowane mai da'awa ana da buƙatar ya zama nan sannan wannan ya nuna manzo sama yana da hangen nesa ana buƙatar daga cikin sufufin mai da'awa ya kasance yana da hangen nesa i ko masallaci ne aka zo za a gina a matsayin ka na mai da'awa ga fili kato ana da shi ka ce a ɗibi fili ka ce suwa za su yanzu fa mu wuce fa layi ɗaya ba a masallacin nan gaba jikokinmu za su zo masallacin ya cika ko ba haka bane wanda ma ba masu da'awa ba saddauna rahmatullahi alaihi ana ba da labari an ce da aka zo za a gina abu ya ce to a shiga mota aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya ya ce daga zaria har sakwata duk abu ce ta zama haka ko ba ta zama ba ta zama mana an zo daga sakwatan ko ba a zo ba an zo sannan kuma ai duk jami'oyin arewa ce ta haife su ya biyu ta haife su kaga hangen nesa kenan to ana buƙatar mai da'awa ya zama yana da wannan hangen nesa haka da kallon abu na yanzu ku dubi wannan magana mai tsada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma maqsudur rasul sallallahu alaihi wasallam illa an yu'bada Allah wa la yushraka bihi shay'un manzala sama ba yi da wata manufa a duniyan nan fiye da abauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ka a hada shi da kowa a cikin bauta wa ma yubali idza hasala zalika maza sama baya da damuwa in dai haka zata zata faru ma asabahu fi da'wati ilayhi duk abin da zai samu manzo Allah sama bai da damuwa in dai wannan manufar zata tabbata shi ce nan abin da Allah ya sa masa a zuciyarsa a bauta ma Allah shi kadai kuma lokacin da aka bauta ma Allah shi kadai to komai zai yi sauki komai zai yi sauki idza wahida ma'buduhu hasala maqsuduhu kun ji ka'ida idza wahida ma'buduhu hasala maqsuduhu idan aka kadaita abun bautar annabi sallama hasala maqsuduhu to manufarsa ta tabbata idza umida mahbubuhu hasala matlubuhu idan aka bauta ma masoyin shi Allah to hasala matlubuhu abin da yake nema ya faru idza zukira rabbuhu radiya qalbuhu idan aka bauta ma aka bauta ma ubangiji aka ambaci ubangijinsa radiya qalbuhu to zuciyar shi za ta yadda wa amma jismuhu amma jikinsa fama yubali fama yubali asabahu fi sabili rabbih ma yu'limuhu aw yula'ibuhu annabi sama baya damuwa da jikinsa menene zai same shi in dai abin da yake nema akan hanyar ubangijinsa ya tabbata to duk abin da zai same shi a jikinsa bai damuwa ma yu'limuhu aw ma yula'imuhu ne ko abin da zai cutar da jikinsa ko abin da zai dace da jikinsa mai daɗi mazan sama ba shi bane a gaban shi kawai a bauta ma Allah shi yasa sai kwanaki bai ci abinci ba da akan fa bauta Allah yi kwanaki har sahabbai su gane ana yakin handaq ai abin da ya faru kenan Jabir ya ce na kalli idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana uku manzon sau bai ci abinci ba yace kawai sai na ji hawaye ya zubo min yace ya rasulullahi idan li yace ya ma'aikin Allah ka bani izini sai ya tafi gida yace mu mata shi ne kuke da shi tace ga wannan yar tinkiyar ta sannan kuma sai tiya ɗaya da muke da ita ta alkama yace to ki barza ki na kafulawa ki mai da ita fulawa ki yi gurasa ita kuma tinkiyar ki yanka ta zan je in kira manzo Allah sama yazo ya samu manzo sama ya masa rada yace ya manzo Allah sama ya iti baiti anta wa rajulun aw rajulani ce ka zo da mutum ɗaya ko biyu hunalika ta'amun fi baiti ga abinci can a gidana mutum biyu daga kai ko mutum ɗaya manzo sama ya ce ya ayyuhan nas ya ce ku zo mu tafi gidan Jabir Jabir yi haka ita ma matar da ta ji hangowa kofar gida ta fito ta ce ma Jabiru ce ka je ka walakanta mu zaka tona mana asiri ce wallahi abinda kika ce in yi shi nayi to amma kaga mu'jiza ta fara aiko akai ta cin waina akai ta cin gurasa akai ta cin nama nama bai kare ba mai riwaya Jabiru ya ce wallahi mun fi dubu manzo sama ya ce ke ma ki ci ki aika ma makwabta fa innan nasa asabahumul yawma ju'un ce mutane suna cikin yunwa a aika a cici abinci Allah taimake mu to ga baitota guda biyu lokacin mu ya cika kuma ba za mu wuce ba amma yana ganin ko mu karanta waɗannan baitotan ga su nan amma baitota ne amma ba waka ba ce gaskiya ba waku ba waka ba ce amma dai shi su nusaku din da suka ga kawai sun kare da mimun mimun sai suka zasu amma ba in ku je ku auna duka a cikin buhur da ake da su guda goma sha shida ba za ku ga ya dace da wani ba idza kana sarrakum ma qad bulitu bihi wannan baitin shine na farko kai waka asarfi afwan shi kadai ne bawa baiti idza ya ce amma a nuskha wacce take baitin zai miƙe in kana sarrakum ma qad bulitu bihi fama liduhin idza aghdaakum alamu amma baiti na difa wa hasbu sultanil hawa annahu ya'lafu fihi kullu ma yu'libu saboda ba baiti bane na biyu in in kana sarrakum ma qad bulitu bihi idan abinda aka jarrabe ni da shi yana san ya kuji dadi amalu jurhin idza aghdakum alab shi wallahi bana jin wani ciwo ciwo ba zai dame ni ba in dai radadin da nake ji shine abinda zai yadda da ku to zai yadda da ku to na yadda in ta zama ana cutar da wannan kaga shi ma baitin wani ne wanda ya yi fana'i a cikin soyayya yake ce ma masoyansa in dai abin da zai cutar da ni shine yake muku daɗi to ni ba zan ji wani ciwo ba zan ji wata damuwa ba da raɗaɗi don an ta cutar da ni so daga in dai akan da'awar Allah ne duk abin da za a muna amin wa hubbu sultanil hawa kaga san hujja da ƙarfin soyayya annahu ya alafu fihi kullu ma yu'lim duk abin da zai maka raɗaɗi to yana maka daidai a cikin abin da kake so in kana son abu to ba ka jin zafin abin da kake ji ha shi ba cewa in masoyi ya shi ta tsaya a gaban shi tana kare shi daga rana ba shamsun tuzallilu ne min shamsi ko ba haka yace ba wai ita rana ce amma kuma tana mishi inuwa daga rana kai ka ji ƙarya tsiya to shine wannan so daga idan mutum yana son abu to baya jin radadi a cikin wannan abun duk cutar wanda za a masa to kuma haka ake bukata aqida gaskiya ta tabbata a cikin zuciyar mutum ya lal asab abin takeici sai ga mutumin da ya tabannun wata mummunar aqida ce da irin wannan da yawan ku kun ga wani clip na wani yaro da sojoji suka kama shi dan boko haram yaron nan bai wuce shekara 15 ba sojoji sun bugai sun bugai sun bugai kamar Allah ya aiko shi amma ana magana yana cewa ai haka aka ma annabi haya soje kunduma mishi zage ce ashe kai jahili ne ai haka aka ma annabi Yusuf yace ashe kai jahili ne annabi Yusuf ne aka mishi haka yace ai kai iya kai ilimin da ka sani kenan amma yu annabi Yusuf haka ce ai kashe ka ma zamu yace abinda nake so kenan aqida munan aqida ta zauna a cikin zuciyarsa to dan me wanda yake kan gaskiya ba zai zama yana da wannan aqida ba da an dan taba shi shikenan sai ya saki ba daidai ba ne wannan Allah shi kyauta Allah ya ba mu imani mai ƙarfi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan aqida sahihiya wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh